لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna wani ba Allah madaukakin sarki wanda ya kawo wannan lokaci don ci gaba da darasin na biyar musalahi na imamun nawawi wanda lokaci ne wuce wanda a kan hadisi na arba'in da bakwai a yau za mu tashi a kan hadisi na arba'in da takwas a wannan jirgin الإمام النووي يجي وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعا أنس بن مالك رضي الله عنه يجي ما يمكن ألا يأتي إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا الذي يأتي إن ألا مدعو تزكي يليكم الخير جباوشي عجل له العقوبة في الدنيا sai Allah ya gaugauto mashi da hukuma azaba a nan duniya Allah ya rinka jarafar shi وإذا أراد الله بعبده الشر إن كما ألا يجلبه شر جوزه أمسك عنه بذنبه التي كان بذنب كومي بقى ولا أتبع لا في شبا ولا أتبع كومي لا شبا بذنبه سنديا ليبيش حتى يوافي به يوم القيامة har yi zama da dukkan aikin da zai yi wanda yake mummuna ya yi ya kara in allah ya je ya je ya haɗa allah maɗaukar zafi ran tashi alfiyama sai allah ya saka mashi da dukkan mummunan aikin wanda ya aikata wannan hadisi yana nuna mako abin da mutum zai gani na jarabawa wanda ya shafi jikin mutum ko dukiyar mutum ko ya shafi iyalan mutum dukkan wata musiba wanda za ta zo mutum wanda ba bai ji daɗinta ba to wannan dukkan nufi ne na Allah akwai abin da Allah yake nufi wanda yana yiwuwa mu ba zai bayyana gare mu ba nan hadisi yace idza arada Allah bi 'abdihi khayran in Allah ya yi nufin alkhairi ga bawan shi aljarada nufi a wajen aqidar musulunci nufi kashi biyu ne akwai nufi na kaddara wannan dukkan abin da Allah ya yi nufi ya kasance a wannan duniya ko sai ya tabbata innama amruhu إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول abin da lamarin Allah yake kai shi in yi nufin wani abu sai ya ce ma abin kasance ya kasance wannan ana ce maka al-irada al-kawiyya in Allah ya so abu sai ya kasance akwai al-irada al-shar'iyya Allah ya so wani abu a shar'ance kaji Allah madaukakin sarki yana cewa yuridun mahu li yubayyana lakum Allah yana sanya maku bayani wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum Allah yana sanya shiryar da ku hanya ta waɗanda suka gabace ku kaga wannan nufi ne na shari'a me ke bambanta nufi na irada kauniya da irada shar'iyya irada kauniya duk abin da Allah ya so ba wanda ya zai hana shi in Allah ya sa yau rana za a yi kowa sai zai ga ana rana in Allah ya nufin ɗan iska kowa sai zai ga ana iska ba wanda ya isa ya mai da rana ta kauce ba gidan shi ko ta kai gidan wani ko abin da ya kama da haka yadda Allah ya halice ka haka za ka ga kanka dogo ne gajere ne fari ne baki ne to wannan irada kauniya kenan ba a iya yin wani a cikin ta akwai aljaza a shari'a to in Allah ya so wani abu ya kasance a shari'a to a wannan dan adam in ya ga dama zai iya bin shari'a in ya ga dama ba zai bi ta ba yanzu Allah yana son mu shari'a yuridu Allahu li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunana alladhina min qablikum Allah yana son ya shiryar da ku Allah yana son ya shiryar da ku kan hanya mai kyau amma dukkan mutane ke bin hanya mai kyau da mutane mafiya yawa ba hanyar Allah ɗin ne kyau in suka gata ita ce suke kauce mawa mummunan hanyar ita ke burge mutane wa in yaro sabila rusila ya tafido sabila wa in yaro sabila ghairi ya tafido sabila in suka ga hanya mai kyau kan ma ita ce suke yin wobi da ita in suka ga hanya ta halaka suke rugu ya bisbita to da kenan in Allah ya yi nufin alkhairi ga bawa idza arada Allah bi abdin khairan ajjala lahu uqubata fid dunya sai Allah ya gauro ko mai bala'i a nan duniya azaba a nan duniya shi wannan hadisi zai ke bada cewa a ta kaka za a cewa in Allah ya yi nufin alkhairi ga mutum kuma sai ya gauro ko mai da uquba a nan duniya abin da ya kamata da in Allah ya yi nufin hukuma in Allah ya nufin alkhairi ga mutum a nan duniya to Allah ya yafi mushi da yi hukunci Allah ya shiryar da shi Allah ya hana shi yin wani mummunan abu haka ya kamata muke jira da hadisin kenan in ya zama da alkhairi aka nufa ba a yi maka hukuma ba Allah ya sa ka zama lafiya a nan duniya ka je lahira kuma ka zama lafiya wanda shi ne fi zama alkhairi to amma in larabawa suka ce khairu asalin shi suna nufin akhyar an gane saboda maimakon ana ya kyale ka nan duniya kai ta abin da ka gada ba sai ka je lahira ka kar da laifin hukunta sun yi ta ba za ta tsira ba to wannan shi ne ya fi in aka tsara ko kuma Allah ya azabtar da kai a nan duniya ko da za ka sha wahala in ka je lahira ka da alkhairi a lahira to nan ne aka zo da wannan khairi in aka dangana shan wahala ko wasu iri ce a wannan duniya da kuma ka je ka tar da azaba ta Allah a lahira to khairul laka shine azaba innan duniyar da ta samu ka ta same ka larabawa in suna son su ce wani ya fi wani maimakon su ce fulan akhiyar min fulan sai su ce fulan khairun min fulan wa galiban abnahu khairun wa shar min qawlihim akhiyar minhu wa ashar kenan da mubarak da aka ce min alkhairi in aka dangana da in Allah ya kyale shi ya bar shi sai lahira ya zartar da shi kinan yadda ya kamata hadisi ya kasance za ta yi kinan Allah ya fin alkhairi da mutum shi kinan sai ya bashi lafiya a duniya ya bashi lafiya a lahira lafiya a lahira ba ya gangan komai da hukuma a nan duniya ba to yanzu hadisi ya faɗa yanzu mutum sai ya ce Allah abin da za ka azabtar da ni da shi a lafiya ga wugangon wani da shi a duniya ba a cewa yanzu ba hadithi ya nuna cewa ba Allah zai gawato mutum in yana son alkhairi gare shi zai gawato mashi da hukuma a nan duniya in yana nufin sharri da ba ma sai kyale ke abin da ya ga dama sai ya je lafiya ya kaftar dukkan laifukan shi Allah kuma ya yi mai hukuma a kansu to yanzu mutum zai iya ce Allah ya gaggauto mashi da abin da ya nufin yi mashi a lahira ya yi mashi shi a nan duniya a cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ziyarci wani bawan Allah bai lafiya ya koma ka wadan shala kun san dan shala ko iyan tsuntsu sabuwa haihuwa duk ya kare ga yi a kan shimfiɗa mai ke tsara kai annabi ya zaune da shi ya ce wasu irin addu'a karin kare a lokacin da ya ba shi labari cewa addu'a wanda na kasance ina yi cewa nake Allahumma ma kunta mu'aqibuni ma kunta mu'aqibani bihi fi dunya fa'ajjilhu liya ma kunta mu'aqibuni ma kunta mu'aqibani bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fi dunya Allah duk abin da kasan za ta azabtar da ni a lahira da shi to gaugauto wani da shi a nan duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya mamaki ya ce subhanallah ya ce ikon Allah ya ce ai ba ka iya ba ya ce kamata yin ka ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ka ce Allah ka ba mu abu mai kyau a nan duniya ka ba mu abu mai kyau a lahira kuma ka kare mu da azaba ta wuta ba ka roƙi abin da za a yi maka a lahira ba ka ce a yi maka shi a nan duniya da haka kuma wannan hadisi wancan kenan ya nuna mutum bai yi ba kan shi addu'a mamuna wannan aikin kafirai ne kafirai su ne suke cewa وإن قال الله فإن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم التي وكان الله يعذبه وأنت فيه ويقول ولا القرآن ko abin da annabi ya zo da shi gaskiya ne daga Allah sai suka ce fa amdir alaina hijaratan min as-sama Allah ta zo mu da bala'i daga sama wannan wauta ne maimakon ka ce in ya zamana wannan abu daga allah ya alkhairi ne allah ka shiryar da mu zuwa wani sai ka ce a in da gasken ne alkhairi ne allah ya zama ruwa na zuwa sau daga sama wannan ba a hauka wanda ke irin wannan kuma ga shi suke cewa wa qalu rabbana ajjil lana qitana qabla yawmi al-hisab dukkan wannan addu'o'i ne na kafirai don haka wani da ya zo ya tarda yahudiyawa kuma ba yahudi ne ya zo ya tarda abdullahi ibn abbas ya ce kai tirin tare da mutanen ku waɗanda suke cewa اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك fa'amfir alaina ijara ta minista ya ce tirta da mutanenka wanda za su faɗi haka shi ma daga nan ya ce kai ma tirta da mutanenka kowane yana yi makan shi addu'a wadda take mummuna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hana mutum yayi addu'a akan kai shi la tad'u ala anfusikum kar ku yi makan ku addu'a mummuna ولا تدعوا على أولادكم كف مكانكم الدعاء مضمونة ولا تدعوا على أموالكم كف مدوكيكم الدعاء مضمونة kina wannan annabi ya ce in ka ga sharri ya samu mutum na shi lafiya ko bala'i da sauransu to idan don Allah ya nufin ya karkare mashi bala'i ne na tashin alkiyama ya je kar da alkhairi wa idza arada Allahu bi 'abdin sharran amsaka 'anhu sai Allah ya kare shi kuma ya yi ta abin da ya ga dama wanda har annabi ya ce in ka ga Allah yana ƙara wa mutum ga yana tsaye a kan sabon Allah kuma Allah ne ta bashi annabi ya ce ba Allah annahu istidraj wannan ta lada ke ta lada mai kamar sake tsuntsu kana daure da shi ka sake shi yana ganin kamar sake ki amma kana kulle da shi a wuri to Allah ne ke yi maka alkhairi ya yi ta maka kana jin daɗi kuma kana yi abin da ka ga dama na safan shi to wannan istidraj ake ce mashi Allah yana maka dalala dan in ka je lahira ya kama ka wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'aikin Allah ya ce inna aiwaman jazza'i ma'a aiwamin bala ai mutum yana samun sakamako wanda yake mai kyau da girman bala'i wanda ke tare da shi wa inna allaha ta'ala idza ahabba qauman yubtalaha Allah in ya so mutane sai jarabce su ka ga mutum yana son Allah sau da kafa amma ka bi mamakin kaka yake rayuwa bala'o'i wannan ya zo wannan ya wuce wannan ya zo wannan ya wuce ba wai da Allah ba ya shi bane a sanin Allah gare shi ne yasa yake jarabta shi inda kake bambanta tsakanin mutumin kirki wanda Allah zai jarabta da kuma mutumin banza wanda Allah zai jarabta Allah yana jarabta duka wannan mutumin kirki za ka ga wannan bala'i da yake ciki rishi ne na kuɗi yunwa ne talauci ne rishin lafiya ne rishin yalwa arziki ne bai hana da yake Allah ba to wannan alamar alkhairi ke nan rishi ta kadari ko talauci ko rishin lafiya san Allah gare shi shi ne yadda ake jarata shi don wannan jarabawa ta zama mai alkhairi a lahira amma in za ka zama cikin bayani talauci wahala amma kuma yana nan cikin safan Allah to wannan kuma cikin wanda Allah ya ce ne khazira duniya wal akhirah zalika huwa al-khusran al-mubin wanda ya asara dukkan ba duniya ba lahir ke da tun da yan da zaɗi girma na sakamako ma a haihuwar yin bala yana kasancewa ne daga girman bala cikin wannan majalisi muka karanta wannan mata wadda ke da farfadiya mugun abin da mugun islamiyya ne ya ya sakamakon ta yi zan aljanna nan ne muka karanta cewa in mutum allah ya an shi masu idanun shi menene sakamakon shi aljanna to duk lokacin da bala'i zai girma to sakamako zai zamo yana da girma sosai wa inna allaha idza ahabba qauman ibtadahu in Allah madaukakin sarki ya zarge su waɗansu mutane to zai jarace su dan haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ashaddun nasi bala'a lil anbiya thumma al amsal fal amsal mafi shiga cikin bala'i da mutane su ne annabawa in aka zato kuma wanda suke bi ke ma annabawa in aka kada zatowa wanda kuti bi ke ma annabawa kenan mutum ya samu kanshi cikin rayuwa mai daɗi ka ga wani cikin wata rayuwar da babba shi ke nuna kai ka yi shi mazai a wani Allah abadan annabi ya ce wannan duniya da tana daidai da fiffike da zamro to da kafiri ko ruwa da rashin a wannan duniya ba Allah yana kallon duniya a matsayin banza don haka ma Allah ya ce da a ce mutane suka za su kan gare a da ba don mutane ka su koma wani guda ba ka san akwai waɗanda ba su san Allah ba yi ba Allah ya ce ba don mutane ka su koma kafirai gaba ɗaya ba لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسورا عليها يتكئون وزخرفا وكل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ولولا أن يكون الناس أمة واحدة بعد متى يتلك تسكوا وحبيبتي با ألا يتلك أبدا ذنب كافر سيني لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة da duk wanda yake bai yarda da Allah da madaiki ba ba shi da kafirci ba da sai mu mashi rifi na azurfa ku taba ganin gini mai rufi na azurfa duk kai zama rufi ne na azurfa da ji Allah ne wani ya kuru Rahman ya buci su kufan min fitna wa ma'arij alaiha yarhamun kuma ba wasu matattakarai su ma na azurfa ko zina wa zurfan da dukkan kayan ado in ka ce ka ki Allah ka ki Allah sai Allah ya shirya maka rayuwa ta Allah wa li buyutihim abawar wa rasulan alaiha yattakimun mu masu ƙofofi na azurfa ko zina ne amma su gadaje na azurfa ko zina ne wato gurban da kayan alatu na kawa don ne wajen kullu zai ga lamma ba ta kun hayatin duniya don duk abin da zai allah zai maka na wannan duniya shi ta da wani da ya shiga da kai da ke cikin al'umma su sittin ko saba'in to da za ka ci Allah abin da zai tsara ka gani da shi alƙiyama azaba ce ta dindindin wanda ba za su samu da kai ba da haka sai Allah ya ji da kai daɗi wanda duk abin da kake so za ka iya ka same shi amma mun yi bayani bayan an aka koma a cikin wutar jahannama aka ce ka taɓa jin daɗi sai ka ce ha haka da za ka shiga cikin musibar kuma ina ka koma ka cikin aljanna sai ka taɓa shan wahala sai ka ce ha to da ba don mutane kan su koma kafirai ba don mutane hankalinsu wajen jin daɗi yake a yanzu yanzu aka ce maka akwai wanda yanzu yana cewa la ilaha illallah muhammadun rasulullah amma aka kirga wasu miliyara wannan ya ka ce a ba ka su ka more duniyar da ka shiga wuta in ka bi lafiya wallahi da yawa in wasu ba su daga hannu cikin mutane ba to in aka bayar aka ce ya sa hannu sai ya sa saboda ka gane lafiyar nan kawai jita jita ne muke mata imanu bil ghaibi din da ke cewa imani kawai dai mun yi ne amma har yanzu wasu akwai shakka cikin imanin su to ka gani to ba dan mutane ka su koma in suka ga mutane duk wanda ya kafa sai na jin daɗi ba su koma kafire Allah ya da ga abin da za a mawa wanda yake Allah saboda ɗan rayuwar nan ɗan kaɗan ce kullum ga duniya fali wannan ɗan rayuwa ta duniya ɗan kaɗan ce wani ba a rayuwa ta rayuwa ta lahira sai mun ji mai tafa ita ta fi ga wanda ya ji tsoron Allah kenan in kaɗan ce kuma za a iya ajiyar da kai daɗi kowane iri wannan jin daɗin ba kawai ba shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce famar rabbi ya fara gurbefa duk wanda ya yarda da abin da Allah ya jarabce shi da shi to yana da yarda yana da ladan wannan yarda da yi da Allah da abin da Allah ya yarda ya jarabce shi da shi da haƙuri da yi duk wannan ladar tana tare da shi kuma zai fi sakamakon haka wannan sashi ba ba da wasu wanda kuma ya yi fushi ya rinka faɗan wasu mugogin mugayen kalmomi Allah ne ya zafi kaza Allah mu ba ka wannan wani Allah kaza ila to wannan zai kwashi laifi kuma bai isa ya kore wa kanshi wannan bala'i wanda Allah ya jarabce shi da shi ba dan haka in Allah ya jarabce mutum abin da ke daukar kurum ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu na Allah ne daga Allah muke na Allah ne wa inna ilaihi raji'un kuma ga Allah madaukakin sarki za mu koma ba haka annabi ya nuna cewa duk wanda Allah ya samu bala'i ya faɗi haka ko Allah ji ya musanya mashi wannan bala'in ya zama alkhairi wannan shi ne bala'i in yanzu kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان ابن لابي رباح daga anas bin malik radiyallahu anhu ka kuma ta muna cikin babi ne na hakuri muna cikin babi ne wanda ke magana akan hakuri anas bin malik yace akwai wani da kana ibn li abi talha akwai wani da ga abu talha ya take yana kai karin jikin shi bai jin daɗin jikin shi bai da lafiya fakar da abokan ha sai abokan ha ya tafiya ya fita fakar bewar sabi sai aka ɗauki ran wannan yaro bayan ma da abokan ha yayin da abokan ha ya dawo daga inda ya tafi kana marfa ne yace dana yaya labarin dana yaya mai jiki kenan kana ummu sulai matar shi ummu sulai wa hiya ummu sabi ita ce uwar yaron nan sai ta ce huwa kan mata ya samu sauki ya samu sukuni fa qawwa ilayhi al-asha fa ta'asha sai ta kawo mashi abinci yace abincin dare thumma asaba minha sannan ya kusance ta kamar yadda miji ke kusantar matar shi fadin da fara wa ranar wa musulmi lokacin da ya kara abin da ya kare ya ci abinci ya ci abin da iyalai shi sai ta ce ku ji ku rufe yara fadin da asbaha abokan ka lokacin da abu talha ya wayi gari aka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai ya zo wa ma'aikin Allah fa akhbarahu fa qala sai ba annabi labarin abin da ya faru sai annabi ya ce a abrastumu laila kun zaci da juna a yau a wannan dare kana na sai abu talha ya ce na'am qala sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce Allahumma barik lahuma ya Allah ka sanya musu albarka فولدت غلاما سيدها يبي ونيرانه فقال لي يا ابو طلحه احمله حتى تاتي به النبي صلى الله عليه وسلم انا سيدي wannan mata sai ta dauki ciki ta haifar da wani yaro sai annabi sallallahu alaihi wasallam abokan ha yace ma ana ihmilhu hatta ta'ti bihi annabi sallallahu alaihi wasallam dauki yaron nan haka je ka kai shi wajen annabi wa ba'atha ma'ahu bi tambar sai aka aika yaron tare da dabino akan al'ada za a tauna dabino a sa masa baki fa ba da sai annabi ya ce a ma'ahu sai an kawo wannan tare da shi yaron kana na'am tambar wasu kwayoyin dabino ne fa aka da annabi sallallahu alaihi wasallam ba marra ba sai annabi ya tauna wannan dabino ya karbo da dabino ya tauna sun ba aka da hannun biyu sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito wannan dabinar daga bakin shi fa ja'alaha fi fi sabil sai ya sa wannan dabinar a cikin bakin shi wannan yaron thumma hallatahu sannan yayi ne tahnik tahnik ka dauki abu mai zaki ka sa cikin hana bakin yaro ya ji zaki shi wa tambahu abdullah sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa wannan yaron suna abdullah وفي رواية البخاري قال ابن عيينة من رواية ولا حديثا أشبه رواية البخاري فقال رجل من الأنصار في ودة أشبه مثلا مدينة فرأيت تسعة أولاد سيدنا يا هدى تعب كلهم قد قرأوا القرآن يعني من أولاد عبد الله المولود كلا تجي ولا يا ولا يا sai na ga ɗaya guda tara wadda dukkansu sun karanta alfaƙani sun haddace alfaƙani wannan hadisi yana ɗauke da ababe wanda suke masu yawa na farko kanar lulli a bebata akwai wani ɗa ga abubata ibnul li a bebata wannan yaro ɗaya daga cikin yara wanda suke da albarka wanda akwai wani tsuntsu da ke gare shi ana ce mafi nuwaye annabi sallallahu alaihi wasallam in da wannan yara sai ya zai alkunya kaga da yaro ne karami ba tare da ya girma ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ya aba bulayyir ma fa'ala nuwaye yana da ɗan tsuntsu wanda ke wata da shi sai tsuntsun nan ya mutu to annabi ya san haka duk lokacin da zai haɗu da yaron da sai ce ya aba rubayyar ya kai baban rubayyar ma fa'alan rubayyar dan karamin tsuntsun nan biye idan ya mutu sai annabi ta fi shi kaka lamarin tsuntsun ka dan karamin kaga wannan ya aba rubayyar ma fa'alan rubayyar ya baban rubayyar ya labarin soso al'imam shafi ya ce ya fidda hukunci ƙarƙashin wannan magana da annabi yawa wannan yara ya fidda hukunci guda saba'in al'imam ibn hajar sai da ya zano su a cikin fasirka gaba daya ana ɗaukar hukuncin yi ma yaro wasa girmama yaro yi ma yaro wanda bai haiku ba a ce baban wani sai da ya kirga guda saba'in sannan ya ce ni kuma akwai goma tare da ni ya ƙaro su kuma haka kan yanzu irin waɗannan da an tashi aka ce annabi ya ce ya aba romaniyar ma fa'alan dogayen sai mu ce ka yi ma yaro wasa sai mu ce to malamai kana ji sai da hito hukunci zafaƙin kuma wani malamin ya zo ya kawo su kuma ya kawo a da na da lokacin da alimamu shahari ya ziyarci alimamu ahmad ibn hanbal ya yi mamaki ga shi ya ajiye abinci a imam shafi ya ce da yawa ya kawo da ruwa na arwala ya ga imam shafi da ya arwala da dama bai ne ya tashi na fi ya yi sallah da nishaɗi ya yi bacci abinci kuma ya ce da yawa ya ce da ya tambaye shi ya ce abinci na san abinci ne na gidan ɗaliban muhammad don haka da ce da yawa na san abinci ne na halal ya ce amma da sanar ban tashi ba ina tunanin wannan hadisin ne sai da fito hukunce-hukunce na shari'a guda kaza kenan kwancin shi shi bai dace lafiya ba amma yana da yana ciro hukunce-hukunce daga maganganu da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine abu rubayya din ka nafrun li abi talha ana ce mashi abu rubayya shine wannan yaro ya shi bai lafiya ya bai ji daɗin jikin shi ba فخرج أبو طلحة سي أبو طلحة يفتا يتفيا فقوبض الصبي سي أكا لو كان يشي ولم يرى فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ما فعل ابني سي يتبعي ما تشي ميدانا يجي شيني ما فعل ابني ميدانا يجي كما تيجي إلى من جكي إلى أنت من جكي قالت أم سليم سي أم سليم تجد وهي أم الصليب وإذا كنت كما تيوا ita ummu sulaim din nan dan wata ne kun san bai dashi ya san zamanin dan shi zamanin sulaiman alaihi salam rigima aka yi na da guda ce na sani guda ce na sani ta sabon haihuwa annabi suleiman da suka zo wannan ta ce na ta ne wannan ta ce na ta sai ce ku kama wannan ta kama hannuwa wannan ta kama kawo ya ce ku kawo takobi in raba shi biyu sai guda ta saki ta ce na mamma sai aka ce wadda ta ce ta bari din na abata dan dan to ke nan mai uwa wanda ta san ciwon nan dan ta kai tsammanin dan wata ne tana ganin yana yiwa ma ya tafi daman ya dame su tsakaninta da mijinta ashe Allah ya jiga shi a shi da aka ce maka ita ce uwan wannan yara umu sulaiman wannan tana daga cikin malakantar mata wanda suke tafiya yaƙi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam su yi ba waɗanda aka ji ma rauni magani wanda ba su iya kawowa cikin wurin da musulmi suka yadda zango su ɗauko su su kawo su cikin bukokinsu tana daga cikin jarirai daga cikin mata masu hikima lokacin da suke zuwa tambaya ta abin da ya shafi wankan janaba sai da ta yi shi gida saboda ta aga ta yi shi kunya ta ce inna Allah la yastahi min al-haq ummu sulaim wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa gidanta annabi akwai yan uwan ta kashi haka wasu malamai suka ce yana zuwa gidanta amma ne barci lokacin da ta ga annabi ya yi zuba ta ce ibar zuba ta annabi sallallahu alaihi wasallam tana sawa a cikin turare saboda kanshi na cikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annabi ya ya sha bamban da sauran yan adam Allah ya mai wasu ababe wanda suke ko a jiki ba daidai yake da sauran mutane ba zuba shi ake ɗiba a sa da turare wannan ba zuba annabi ke amma sun taɓa ka zurfa wani za ta ruwa ne kurum ya ga malami ne tana da kira da ilimi kan adam ne irin ka to ana yi ba zurfa ta annabi ana zarawa ta turare kun musulai in taɓa annabi ruwa ya ce ta yanke wani don neman albarka da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mace sai wani take tana da daraja darajar ta za ta bayyana akan abin da ya yi ta da su ne hijira annabi sallallahu alaihi wasallama tana talatin uba ya tambayi dan shi kasa mai jiki ta ce huwa askallan ya fi samun natsuwa a yanzu askuhuru shi ne adamu hara rishin motsi to lokacin da aka ce maka mara lafiya sakana ya samu natsuwa sai ke samu zama yamin ya warke kenan ta kuma in ka san hakikalin natsuwa ta ɗan adam za ka tarda rasuwa ita ce rasuwa cikakka ka kalli mara lafiya wanda ke sha raɗaɗi ya yi ƙundai nan numfashi ya fito kala kala yana rasuwa sai ka gace shuru kake shi wannan maganar motsi da damuwa da menene da yake ji sai ka ga ɗaf ya tsaya ko mutum to lokacin da ta tashi zai ce mashi ai ya samu nasuwa akan mata ya kowane lokaci samun nasuwa ita tana nufin ya rasu shi kuma sai ya fahimci ya ga sauki wannan ana yin shi a matsayin tauriya ba ƙarya sai ba kamar yadda muka faɗa mutuwa lumfashi ma da kake yi sai ka bari akwai nasuwa wata sai wannan to ta ce ya kowane lokaci na tsuwa sai ya fahimci cewa ya warke faƙarraba ilayhi al'asha ta ta'asha sai ta kawo masu abinci na dare sai aka cewa al'asha da fata na ayin al'asha abincin da ake ci irin wannan lokaci na isha amma al'isha ko sallar isha ko lokacin isha min qabli salatin fajr وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن إذا العشاء صلى العشاء عشاء أبن ذاتي ولا لوكس أبن يرى أكون في فتحة تسرع تسرع مش أبنتي نا العشاء ولنا باي المغرب ثم أصاب منها سنة يقتل جيتا kaga wannan shi da kai tarbiyya ne ga mata lokacin tarban mai gida ana tarban mai gida ne lokacin da ake ganin ya shigo da ba'a sai a tarbe shi da ba'a sai a zarce da wannan ba'a saboda namiji yana ɗauko bakin ciki iri-iri lokacin da zai fita mata suke gida miji yana fita ya haɗu da marasa kunya ya haɗu da makiya ya haɗu da mahasada ya haɗu da waɗanda za su gurɓata wata rayuwa to lokacin da ya zo wani lokaci zai zo faranta wani lokaci zai zo yana ɗauke da bakin ciki mace mai hankali ita ce wadda da ta kalli mijin ta san tsada za ta tarbe shi in ya taho yana farin ciki yana tafiya fuska sai a tarbe shi da farin ciki gaba ɗaya tare da bashi kula wanda ya kamata wani tafar su in yi zama an ga alamar sauyin fuska da shi za a yi mulmushi kada sai a bashi hanyar ya wuce ba a kuma ce mashi komi sai a kawo mashi abin da ke bukatar da shi na ci da na sha wanda zai hutar da shi don wani lokaci na yiwa yunwa ce ya kwaso ita ma tana da gaskiyar awa awa ke ta bacin rai haka so da yawa ake nuna yunwa to kenan ya zama da da an ga yayin kiftin nan da sauransu ba sai a kauce hanya a ɗan yi murmushi kaɗan sai a kauce hanya sai a je a shirya mashi abin da zai ci ya sha yanzu yana biya ko ba to ne a rarrai aka yi yana shan tsanwa da abu mai sanyi sai ka ga yana wannan fushin yana tafiya shaikan fa shaikan sannu sannu to in ya zama kuma abin ba daga mutum aka gani ba a abu ne wanda ya faru a gida amma abu ne da tashin hankali ba daga buɗe gida ba ko a fasa kuka ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai kuma ka ga abin take ci ka ji abin da ya faru a gida wannan duka mata masu hankali ba son ka a'a sai a bari a dan wani labarin da aka ba shi shi wannan abincin ka abada ba zai ci ba wani labarin da aka ba shi shi kuma duk wani abu da zai yi ba zai yi shi ba to kenan sai a bari hanyar da su ya zama da ya samu ya ci abinci ya sha abin sha sannan in abin da za a faɗa masa zai faɗa mashi abokan ha ya dawo daga tafiya matar shi da ta wuce da ta kawo abinci ya ci ya sha a wajen ruwa ya fata sanna fata sanna a dawo ta yi ado ta sa turare don tunanin yana yiwuwa ya kasance ta kuma haka aka yi ado turare abu ne wanda ke jawo hankalin miji da haka mace mai hankali ita ma ba ta saki da turare idan ma shan ma'amfun idan ma shan ma'amfun hanna kalbun ka annan ɗanka jasusun ka annan ɗanka jasusun kulomi ya ce da hanci ya ji hanci to zuciya sai ta yi bege ya ce kai ka ce hanci ɗan laifin asiri ne da zuciya kenan ta yi tabbatar da ta yi sa kaya masu kyau ta sa turare mai kyau har ya kusance ta da mu'amala ta aure shi abokan kaya fadan da fara lokacin da ya kare abin da ya kare kare wa musabi ku je ku rike wannan yawo kenan an gama nasuwa a wata riwaya ya ce sai da kika bari na yi jaraba falamma asbaha abokan kaya أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره لوكسن دا أبو طلحة يوالي كريسي يزوي فدا عن النبي wannan ke nuna maka kuma haƙuri na sahabban ba'aiki sallallahu alaihi wasallam kai yanzu da kai ne dan ka yi rasu matarka ta ki faɗa maka sai da ta ci abinci wai har ma ka da ita sannan daga baya ta faɗa maka kada ka manza a ƙari lafiya da wahala a ƙari lafiya to amma shi ba abin da yake kuro sai da kika bari hannun jaraba kaɗai ba da yake sannan ya wajen ma'aiki ya faɗa ba shi wannan hadisi ya nuna mu ƙarfin zukata na mata na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tun farkon hadisi an ce maka ɗanta ne na cikinta mace ce ɗanta na cikinta zai rasu wai ta zama ta iya zuwa ai magana ba magana ta mama mujin abinci ba ai kawai zuwa za a kana a kada suna wani wata wani wata ta ta lalace abincin ma ne in ma ta yi ba dai ka kawo ta ajiye wurin da ya kamata ba to balle ka zo ta gyara kanta balle wani abu daban to amma ka da dukkan wannan kawo ba a gobe ba ta gyara kanta ta gyara mamujinta sannan haka ya fa da aka ba annabi labari a wurin a yi wajen annabi a tsara sunan bari ba a kwara kuma bari labari ba fara a a arastun allaida kun sadu da juna shi ne ake nufi a nan ƙara na ya ce haka ne fa ƙara a zuwa kuma bari da sai annabi ya ce Allah ka sa masu albarka a kan abin da za ta albata su da wannan saduwa da suke yi kamun a haifita ake neman mashi albarka kamun a haifita ake neman mashi tsari kamun zuwa ce haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna kaga yanzu wani ya sa da mata shi annabi ya mai addu'a da albarka kuma annabi ne ya koya mu cewa da a ce duk wanda zai zo ya kusanci mara shi zai ce Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana wa jannibna shaytana Allahumma jannibna shaytana Allah ka nisantar da mu daga shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana Allah ka nisantar da shaidan daga abin da ta arzata wani shi ya ce to shaidan ba zai shafi wannan yaran ba ba wani da kula ba sai ta wannan mata ta haifi wani yaro ba kuma da ni abokan a ana ya ce sai abokan a ana dan ummu sulai kuma ita ummu sulai tana aure da abokan a ƙafa auren su ya kasance zuwa ya ce yana san abokan kafin bai imani bai na kafiri wannan lokacin ta ce wannan ina mamakin hankalin ka abokan ha yadda kake da tunani mai kyau amma kuma ka zo ka sassaka doki ko katako ka zo kana bauta da shi shekara tunanin yana maka amfani me yake ba shekara tunanin in ka bige shi ma zai maka wani abu ko cutar da kai abokan mutum ne mai hankali ya ce shi maganin da na iskar ta shiga ta ya ce yana son da aure ta ce ni ban san ko ni kawai sai dai ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ta ce wannan shi ne da haka kuma aka yi kuma ya yi dace da wannan mata ke nan uwarsa ta anas amma abokan ba shi ne baban anas ba dan ta auri wani mutum wanda aka kashe shi daga baya abokan ya aure ta sai ta ce abokan ha ke nan mijin mahaifiyar shi ana kenan ya ce ihmilhu hatta ta'tiya bihi annabiyya sallallahu alaihi wasallam daukar shi hatta bi mahaifiyar sallallahu alaihi wasallam wa ba'atha ma'ahu bitamara sai ya aika da dabino in aka da dabino fa kada sai a lafi sallallahu alaihi wasallam amma a huce akwai wani abu da aka turo shi da shi ana da irin dabino ke nan kada da an fa kada annabi sallallahu alaihi wasallam fa mawra raha sai annabi ya tauna wannan dabina kuma akala ya bi fihi sai annabi ya cirki wannan dabinan daga cikin bayan shi ya samu shi wannan yaro haka ake yi ana kuma shi at-tahnik za a haifi yaro yana daga sunna a tauna da jino sai a sa mashi ruwan wannan dabinan a cikin bakin shi annabi haka ya kasance yana yi ma yara sun ce to ya zama za a ɗauko na ba a ɗauko dabino malamai wajen zurfa tunani suka ce saboda annabi tunanin yaran nan ya zamo yana da imani dan annabi da ya sifanta ice da dabino ya ce shi ice ne wanda ba ganin ganyen shi yana faruwa ya ce irin shi shi wanda ice irin shi kamar momini yake to wannan imani ba da wasu ce da annabi ya ambata lokacin da yake kamanta ɗan adam momini ya kamanta wannan ice na dabino da cewa kamar momini yake suka ce wai dan haka ne ake ɗauko dabino wanda iccen shi ne aka ce yake kama da momini wai don wannan yaron ya zama mai imani ka ji abin da akwai ɗan kwafa na kwafa ne amma haka ma da wasu gaske don haka ake ta dabino to amma yanzu ba ana iya a yaro haka to a da su kun san cewa rashin lafiyoyi sun karu da mutane wanda yaro yanzu lokacin da aka haife shi kuma lokacin da ne fi saurin kamuwa da rashin lafiya mutane yanzu suna da rashin lafiyoyi da yawa kana ganin mutum yana tare da kai wanda ake ɗauka idan haka yanzu mun aka wajen wannan abu da ake cewa a tahlil nan in an kiyaye in akwai abin daga wannan da bilan daga shi ko akwai abin kada shi a nika shi a nika shi sai a ɗiba a wanke hannu da kyau sai a samu yawon ba dole sai an zaci cikin yawuwa yawon annabi dai yawon annabi to amma yanzu a kawo ba san mene ne wanda mai yawon nan zai sauna ba san me yake dauke da shi ba ya dauka ko ya sa ma yaro sabon haihuwa gaskiya yanzu kamata ya rika nika wannan dabinan ko a goga shi a sa mashi ruwa an yi abin nan shi ke yaro ne da biyu ya shiga cikin bakin shi albarka kuma allah ne mai yaro ko ba ta mana ba a dai mashi addu'a da albarka ito haka ke yi ana cin shi at-tahnik annabi sallallahu alaihi wasallam akhadaha min fihi nan fihi din nan ba ta cikin shi bane ba ta bakin shi asalin fama fama sama in za a dangana shi da ramiri sai a jari ni din nan tashi wal famu haythul mimu min ubala abun akun hamun kadaka wa hanan wadannan lafuzza ne asma'u sitta ake ce musu in aka tashi yana marhuwa sai a ce ja abu hu kidan ya zo shi ya zo in shi aka ma abin sai a ce ra'aitu a ba na gaba ban shiga ga gani gare shi ya fata in majrur ne marartu bi abihi haka yake ana mai zama da wawa ana da rafa da wawa a mai nasba da ali a mai jarra da ya shi ne kuma da suke cewa wa fa'i wawi wamsi banna bil ali wajrur bi ya imma min al asma asif min zaka zu in suhbatan abana wal samad hayyul mim min huma da wannan shi abun abun abun كذاك وعلم والنفس في هذا الأخير أحسن وفي أب وتاليه يبدو ونقصها وقصرها من نفسهن أشهر والإعراض الأسماء الستة في في وجهه كذلك من في من فيه دغباكيش إيه كذا شيء دغباكيش faja'ala fi annabi ya sanya wannan dabinon da ya tsarko wanda yake jike da yawon sallallahu alaihi wasallama fi a cikin fi sabi bakin daga fi fi fi daga fi guda biyu amma gudan na harafi na jarra wannan fi guda suna ne na baki sai annabi ya sanya shi cikin bakin shi fi biyu sabi cikin bakin shi wannan yaro tun ma annaka hudu annabi ya sa wannan ya garwa ya cikin bakin shi wa sammahu abdullah sai annabi ya ambaci wannan yaro ya samu da suna abdullah wannan ya nuna maka wannan suna na abdullahi kamar yadda yake da daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari cewa ahabbul asma'i ila Allah mafi soyuwar sunaye zuwa ga Allah madaukakin sarki shine Abdullah wa Abdurrahman shine ka samu sunan dan Abdullah da kuma Abdurrahman wannan shine sunan da Allah ya fi so daga cikin sunaye na maza da haka Abdullah wa Abdurrahman bai zo ba amma muna iya ɗaukar wannan ita ma ya mace musa mata amatullah musa mata kenan kamar yadda abdullahi inda ya wace mace ama ake ce mata sai a sa mata amatul rahman amatullah ana iya sa ma yarinya mace haka saboda annabi ya ce wajen maza abdullahi ko abdurrahman to abdullahi da abdurrahman yana daidai da amatullah da amatul rahman kenan suna na ya'ya mata wannan shi yake don haka annabi yana da da'a duba amma kashi ba ka ji ta farko da rahman cikin yanayin shi ba da haka kuma annabi yana da fatima zainab ila akhiri amma ko ba ji yana da mai ba bayan da aka tuba da bai da abu rahman don haka annabi yana faɗar abu ana iya aikatawa wani abu annabi ya faɗe shi ya sandar da shi yana bane shi bai yi ba don mutane kasu ga kamar dole ne kowa da isa suna wanda ya ga ya mai daɗi abin da ake so ga suna ya zama yana da saukin fada ya zama sunan da yana da kyau ba zai bada wani abu mummuna ba wanda bai da daɗi wani an ambace shi ta kai ci an nufi ci an an ce mugun abu ne wahala tsanani annabi ya ce sa'a eh mai sauki to haka wasu sunayen kuma suna da kyau kamar raba sunaye da wanda suke masu kyau annabi ya ce karkasa shi najiha wanda ya ce ya karkasa shi saboda aka zo tambaya cikin gida aka ce wanda ya ce yana nan cewa da yara rabo yana nan a ce babu rabo cikin gida ta sai annabi ya ambata wasu sunaye guda hudu yace ka a kara masa su waɗannan sunayen ba a ambata mutum su to wannan suna na abdullahi da suna na abdurrahman annabi yace su ne sunaye wanda suka fi soyuwa ga Allah madaukakin sarki dan haka kowane mutum wanda ake mahaifuwa ya yi kokari ya samu irin wannan sunaye ga maza ya sa ma ƴaƴan shi abdullah da abdurrahman kaji daga cikin warwai ta hadisai suka ce sun daɗa haifi ɗaya guda ta kowane daga cikinsu ya haddace alƙur'ani ko ya sabti wannan ke nuna albarka ta addu'a ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ke nuna kuma abin da ke da daraja a wajen su shine abin da ya shafi Allah yanzu in irin mu ne in an ga yaro guda kaza ya fita alƙur'ani su a wajen mutanen duniya ba bakin ko ne ba in dai ba an ga ya samu kuɗi ba ko ya samu wani matsayi ya yi karatu ya samu aiki wai su shi ne cin riba a wajen su a su magabata abin da ya shafi Allah cin riba da Allah shi ne ya dame su ba wani abu daban ba wannan lokaci ya kai wannan riwaya ta muslim kudi da karanta ta in an dabba a gane wani abu daga ciki ya ce wa fi riwaya ce muslim sai a tambaya sati mai zuwa in sha Allah anan da yake wata dakata sai sati mai zuwa ta Allah ya yi a rai kama da tsakin da fadirin ba a dinakum wa amanatikum wa khawati ba amalikum على خير تلتقي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والحمد لله رب العالمين